والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wataala cikin wacewar sarayen mu ta iso wannan rana ta asabat da ran lahadi yau uku ga watan jimada al'ula shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sake haduwa wannan majalisi mai albarka za mu ci gaba darasin da muke yi a wannan littafi na alwajiz fi fiqh sunnah wal kitab al aziz na Abdul Azim ibn Badawi hafizahullah wannan roƙon Allah ya mana muwafaka wannan cikin kitabul buyu'i yau za mu tashi fasalin alhawala da ake nufi da alhawala ya ce ta'arifuha abinda ake nufi da ita alhawala tu bi fathil ha wa qad tuksaru akan ce hiwala mushtaqqatu min at-tahwil eh wato an yi ishtiqaqin sa daga at-tahwil at-tahwil shine juyarwa aw min al-hu'ul تقول حال عن الأهد إذا انتقل عنه حقولا شدوة شين حقول تحويل جويروا duk da ma'ana ɗaya ne intikali ne daga waje guda zuwa wani waje ko an juyar da shi daga wannan fuska ya koma zuwa waccan fuska akan ce hala anil ahadi larabawa sukan faɗi haka idan takala an haƙula wato in ya ciru gabaninsa ya juya sai a ce hala anil ahadi wato ya juya ya ciru daga wannan alkawarin da ya kulla to nan me ake nufi da alhawala din kenan an ce juyarwa an ce intikali daga kaza zuwa kaza yana da ta'arifi musamman a wajen fuqaha wa hiya 'inda al-fuqaha naqlu daynin min dhimmatin ila dhimma a wajen malaman fiqhu fuqaha abin da ake nufi da shi alhawala na daini wato ɗagewa bashi a cire shi min zimmatan ila zimma daga wuyan wani a maida ta zuwa wuyan wani ga asalin wanda ya amshi bashi an yi an yi bayani akan bashi ko alƙarbu har ma aka yi bayani a kayan arwahan abin nan jingina ko ita ma tana bibiya ne akan bashi to alhawala shi ma yana bibiya akan bashi wato ga wanda ya ci bashi yanzu kuma sai a ɗauke bashin da yake kan wane ya koma yanzu kan wane mun gane wato an ɗauke bashin da ake bin wane yanzu ya koma kan wane amma yana da sharuɗansa yana da ƙa'idojinsa kafin a yi wannan intiƙalin shi ne a tahawil ɗin kenan juyarwa yanzu an juyar da bashin maimakon ga wani yanzu ya koma kan wani faman kana alaihi dainun wa lahu inda akhara fa ahala da'inahu ala man lahu indahu wajaba ala da'ini at-tahawul wanda ya kasance akwai bashi a kansa wa lahu inda akhara shi kuma yana da bashin shi ma kan wani shi ana binsa shi ma yana bin wani fa ahala da'inahu alaman lahu indahu sai ya juyar da wanda yake bin sa bashi wato wanda yake bin sa bashi sai ya juyar da shi akan wanda bashin sa yake gunsa mun gane zaidu ne amro yake bin sa bashi shi kuma yana bin fulan bashi kaga yanzu amru yana bin zaidu bashi shi kuma zaidu yana bin fulan to sai yanzu zaidu shi da yake shine a tsakiya ana bin sa yana bi sai ce to yanzu amru in ka amince ina bin fulan bashi yanzu kai bashin da kake bi na ya koma kan fulan mun gane to idan har an amince akan haka shikenan shine an yi intikalin bashi yanzu shi kaga ya koma la lahu wa la alayhi shi ba abin sa baya bi ya koma kan bashin da shi yake bi bashin da ake bin sa ya koma kan bashin da ake yake bi to wannan shine shine hawala faman kana lahu dainun wa lahu inda akhara wanda yake da bashi a kansa shi kuma yana da bashin akan wani fa ahala da'inahu alaman lahu inda sai ya juyar da wanda yake bin sa bashi ya koma kan wanda shi kuma bashin sa yake wajensa to wajaba ala da'ini at-tahawul wajibi ne akan wanda yake bin sa bashin ya yadda ya jayu yanzu a intikalin sa zuwa ga wancan ina shi kan biya yake bukata a masa ko to bashin ya tashi daga zimmar wannan ya koma kan zimmar wancan amma idza kana al-muhalu alaihi maliya in wanda aka juyar da bashin ya koma kansa yana da kuɗi da sai biya ba za a juyar da bashi akan talaka ba ka san wancan ba zai iya biyan bashi sai ka jawo bashin da ake binka ka dora a wancan a a sai in wancan yana da halin biya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an karanta wannan hadisi matlul ganiyu zulmu wannan tarafin mu karanta a baya wato koran da wanda yake da halin biyan bashi zai ya zama zalunci kenan ana bin ka bashi dole ka biya ko to sai annabi ya ce fa idza utbi'a ahadukum ala maliyin ko mali'in amma in aka biyar da ɗayan ku akan wanda yake da dukiya falyatba to ya biyu Wana kenan idan har aka juyar da ɗayanku bashin da yake bi aka juyar da shi akan wani wanda ake bi bashi kuma yana da dukiyar da zai biya to ya yadda ya juyu wancan iya biya shi. Mun gane? To kaga ma har annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni a kai. To wannan shi ne abin da ake nufi da alhawala. Wato yanzu bashin da yake kan zimmar wannan ya tashi ya koma kan zimmar wancan amma hadisin abin da ya ambata sai ya faɗi sharaɗi guda ɗaya ko fa idza utbi'a ahadukum ala mali'in kenan ashe mafhumul mukhalafa in har wanda aka juyar da bashin wancan kasancewan wahala yake sha ko ko mutum ne mai taurin bashi wanda ana shan wahalar sa wajen biyan bashi ko kuma bashi da halin biya kasan yana cikin wani irin yanayi sai aka ce yanzu bashin da kake bi an juyar da kai zuwa kan wancan kana da dama ka ce ban amince ba ce a'a in ka ce baka amince ba shikenan bashi yana na kan zimmar wannan saboda ba a cika sharadi ba amma in wancan yana da halin biya to shikenan ashe kenan daga irin waɗannan nassosi musamman wannan hadisin da ke gabanmu da kuma waɗansu ƙawa'id na shari'a malamai sai suka fidda wasu daga cikin sharuɗa na hawala kafin ya zamanto ya inganta. Na farko dole sai an sami ribar muhil wanda aka juyar da shi din sai ya yarda. Idan aka ce an juyar da shi sai ce a'a ni kai ne zaka biya ni bashi bai yarda ba to shi ke dole wanda ake bi bashi sai shi zai biya yana na akan zimmarsa. Allahumma abinda dai hadisi ya umarni ya ce idan aka juyar da ɗayanku, fa'iza utubi a ahadukum alamali'in falyatba, an masa umarni, in ya ce a'a to yanzu shi dai ya saba ma umarnin hadithi ma dama wance yana da halin biya, amma abin da za a so ma nema a farko amincewarsa. Ya ce, to shi kenan na amince. Sannan kuma dole ne ya zamanto dukiyar gwargwado ne, shi abin da ake bin wannan abinda amro yake bin zaidu naira dubu goma misali shi kuma zaidu abinda yake bin fulan naira dubu biyar zai juyu ba zai juyu ba to dole sai ya zama to kuɗi ne da kuɗi ko kuma a ce wannan yana bin sa kuɗi ne shi kuma wancan abin da ya bashi buhun gero ke bin sa zai biya shi buhun gero in ya cashe nasa kaga buhun gero ai ba kuɗi bane to sai a samu daidaito a cikin abin da ake bi da wanda yake bi a can wanda yake nufin ya juyar da wanda yake bin nasa a kansa to dole sai an samu daidaito akan wannan kuma sannan an yakuna dainan mustaqirran fi zimmatil muhala alayhi bashi ne tabbatacce wanda aka ce za a juyar da bashin yanzu ya tashi ya koma kansa saboda shi ma ana bin sa bashi to bashi ne tabbataccen bashi mun fahimta menene abin da ake nufi bashi tabbataccen bashi abin da ka karba a wajen wane ko ya baka bashin naira dubu goma ya kirka dubu goma ya baka ko ya ma transfer ta ko abin da ya kama da haka yanzu ai bashi ne a zimmar wanda ya karba ko haka ne amma misali yanzu a ce shi ne zaidu ne yake bin amro bashi amma ba bashi ba ne shi amro alkawari ya masa matsala ya ce in Allah ya da idan na samu hali zan baka naira dubu goma ko kuma ya ce ka zo ka lokaci kaza akwai dubu goma da zan baka yanzu bashi ake bunsa in ana bunsa bashi ba zai intikalin wancan ya ce yanzu na maida ka ka koma kan zaidu ba saboda zai da mun alkawari lalle ya ce mun karshen wata zai ban naira dubu goma a ba a cika sharaɗi ba saboda wannan tabarru'a ne yana da na mai iya janyewa mun fahimta kuma in ma bai cika ba wani abu ne a zimmarsa ba ma dama dai alkawari ya karya in harka alkawarin yayi mun gane ko amma in bashi ne to kaga za a iya kai shi ko da gaban shari'a ne akan bashi yana da halin biya bai biya ba sai a iya kai shi gaban shari'a amma ba za a kai mutum gaban shari'a ya samu hali a ce ai ka mun alkawarin in ka samu hali za ka ban naira dubu goma yasa baka ban ba sai ka ansa kira a wajen alkali zai yiwu ba zai yiwu ba to dole sai an samu wannan sharadi sannan abu na hudu ya kasance wanda ake za a juyar da bashin ya koma kansa yana da ikon ya biya ba talaka ba ne shi ne abinda asalin wannan hadifi ya faɗa ma ya ce fa'iza utbi'a a hadukum ala maliyin ko maliyi wanda yake da dukiya to kada ya kasance fakiri ne an juyar da bashin zuwa ga fakiri an san kuma ba zai iya biya ba to nan ma sharaɗin ihala a bana hawala bai tabbata ba kuma sannan dole ya zamanto an san shi mai cika alkawari ne kamar yadda muka ambata sannan sharaɗi na ƙarshe muhimmi a cikin sharuɗa shine wanda za a juyar da bashin ya koma kansa wanda za a iya turke shi ne akan bashi wanda za a iya turke shi akan bashi an fahimci kalamin ko? menene turkewa kan bashi a wanda za a iya tsayawa kansa aje a ce sai ka biya ai ka samu hali biya da bashi kenan kada ya zamanto shugaba ne na al'umma in shugaba ne na al'umma ake bin sa bashi kuma sai aka yi intikalin bashi wancan kuma ana bin sa bashi ya ce zai hawala ya ɗauko bashin da ake bin sa ya maida shi kan bashin da yake bin wani shugaba wanda yake da haiba a cikin jama'a wanda ba za a iya zuwa wajensa a ce a biya bashi ba ana jin nauyinsa ko kuma misali a ce zaidu yana bin amru bashi amma shi amru kuma yana bin baban zaidu bashi mun gane sai zaidu ya zo shi wajen amru ce sai amru ya samu zaidu ya ce to ni yanzu ina so bashin nan da kake bi na akwai wani nima da yake bin sa bashi ina so ne juyar da bashin na koma kansa ya ce zai na yarda zai ya ce mu'amuru na yarda ya ce wane ne domin ya ji yana da halin biya ce a yana da halin biya wane ne ya ce ai babanka ne zai da zai ji wajen baban sai ce a biya shi bashi to don haka hawala bata cika ba ya ce a wannan da sake kana san hana da bashi na ne kawai a sake ba shi na yana na a kanka ko kuma ka zaɓi wani daban wanda ba ba ba ba wai da kai da kaya don mallakar waya ne ko in yi ce wajen ba bai ce biya shi ba shi hararsa kawai zai to kaga hawala nan bata cika ba da haka dole sai an samu waɗannan sharuɗa amma abi ne wanda shari'a ta yadda da shi hasali ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ba um ba amru wujubin bane eh amru ibahatin ne wato abin nan ana a nuna abin ya halatta ne kuma ana kwadaitarwa ana kwadaitar da duk wanda aka juyar da shi a irin wannan yanayi ma dama waɗannan sharuɗa sun cika ya amince ya juyu ai samun sauƙi ne a cikin al'amura ubangiji Allah ya datar da mu mas'ala ta gaba wanda ita ma tana ta'allake tana da alaka da bashi ko da ku ba bashi bace ita ce alwadi'a menene alwadi'a ta'rifuha yace alwadi'a ma'khuzatun min wada'a shay'a bi ma'ana tarakahu wato an ce wada'a ya bashi kenan taraka in an ce wada'a shay'a wato ana nufi tarakahu ai akan ce da'ahu wato utrukhu eh da'ahu kyale shi bashi to me asali ake nufi wa summiya shay'un alladhi yad'uhu al-insanu 'inda ghayrihi li yahfazahu lahu bil wadi'a asalin wadi'a shine ajiya ma'ana ka bar kayan ka wajen wani ka bar shi a wajen ajiya kenan eh ka ajiye shi a wajen wani mu hausawa ajiya muke cewa amma da abin da kaje ka ajiye ai ka bar shi da shi mako ko kana tare da shi in kaje ka ajiye abu yanzu ka tafi kenan ka bar abin ana to ka ba da ajiya ma'ana ka bar shi a wajen wancan kaga hausar ma tana da alaka da ta'arifin larabcin ko to wasu me shay'ul ladhi yad'uhu al-insanu 'inda ghayrihi an ambaci abinda mutum yake barinsa wato a wajen waninsa li yahfazahu lahu domin ya tsare masa bil wadi'a shine al wadi'a ma'ana ajiya kenan ya bar shi a can la'annahu yatrukuhu 'inda al muda'i domin ya bar shi a wajen wanda ya ba mu ajiya shine al wadi'a al wadi'a ajiya ka bar kayanka a wajen wani yanzu kaga ba ba shi bane haka ne ko dukiyarka ka ajiye ko wani abin ka mata'i a wajen wani ba ba shi ka ba shi ba ba zai amfani da shi ba ba wa'adi aka saka ga lokacin da zai biya ka ba amma ba ko mallakarsa ba ce mallakar ka ce amma yanzu baya tare da kai baya hannunka yana hannun wani ne to menene matsayin wannan a shari'a shi ne ce hukumuha menene hukuncinta kasan shari'a tana kula da masalih wato na al'umma abubuwan da zai kawo maslaha wala Allah wani lokaci zai kasance ba ka son zama tare da wani abu kana so ka ba ka rabu da shi amma kuma kana son inda zai zauna cikin aminci da amana to sai shari'a ta yarda da irin wannan tsari na ajiya dama yana cikin ɗabi'ar ɗan adam amma shari'a ita abin da take yi abin da ya zamanto ad-daruri to sai ta kawo hukunce hukunce wanda Allah ya yarda da shi sai a sanya yadda za a fi samun kyakkyawar zamantakewa hukumu ha hukuncinta bala ya ce wa idza stawda'a ar-rajulu akahu shay'an idan mutum ya ba da ajiyar wani abu a wajen dan uwansa ustuhibba lahu qubuluhu to ana so a gare shi ya karba wani ya kawo maka ajiya to ana so shari'a tana so ka karba ajiyar karkaki in alima min nafsihi alqudrata ala hibbihi amma in har ya san yana da ikon ya tsare wannan abin da aka bashi in ka san baka da ikon tsarewa abin da za a baka to kar ka karba ajiya amma in ka san kana da ikon tsarewa kana da dama za kuma ka iya tsarewa abin da aka baka yayin da ake bukatarsa a zo a same shi yadda yake to ka karba shari'a ta kwadaitar da kai ka karba li'anna hadha min babi ta'awuni 'alal birri wat taqwa domin wannan yana daga cikin babi na at-ta'awunu 'alal birri wat taqwa da Allah madaukaki ya umarni da shi cikin alqur'ani wa ta'awanu 'alal birru wa taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan wato ku taimaka ma junan ku wajen kyakkyawan zamantakewa da'a da kyautatawa shine albir da kuma wato kiyaye dokokin Allah to don haka idan ka taimaka ma dan uwanka yana tare da kaya ko yana tare da wani kuɗi ko abin da ya kama da haka yana so ya adana kai kuma kana da ikon ajiyewa shi kuma ya aje a wajensa bukatu za su zo su salwantar akwai lokacin da yake so ya samu kuɗin danye wani fa'ida ya zo ya ce ka ajiye masa kuma kana da ikon ajiyewa ka tsare shi kai ba matsala kaga idan ka karɓa ka ajiye ai ka taimaka masa ويجب على المودعي رد الوديعة متى طلبت منه wajibi ne ga duk wanda aka bashi ajiya ya mai da ajiya duk lokacin da aka nema a wajensa da kaulihi ta'ala saboda Allah madaukaki ya ce inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah madaukaki yana muku umarni ku yi da amanoni zuwa ga ma'abutanta wannan ma'ana ce wacce take mai faɗi ku ida amana zuwa ga ma'abutanta ba sai ajiya kawai ba domin al'amana ma'anarta ya wuce hibzul wada'a alwada'a shine jam'i na wadi'a duk wani abu wanda shari'a ta umarni da shi amana ne wa idh akhadha Allahu min bani adama من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا Allah ya roƙi alƙawarin banu Adam tun suna cikin tsatson annabi Adam, kaga wannan shi ma amana ce. A yadda Ubangiji shi ne abin bauta amana ce, amanar Allah ne akan baye su bauta masa. Amana tana da faɗi, shugabanci da aka ba wa mutane a kayan wasu al'umma amana ce, su riƙe shugabancin kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni sun riƙe amana, sun yi da amana ga ma'abutanta. Ka yi tsuntuwa na dukiya, kuma sai kai cigiyarta, a samu mai ita ka bayar, in ba a samu mai ita ba ka bi abin da shari'a ta ce dangane da tsuntuwa shi ma ka yi da amana ga ma'abutanta. A kira ka wajen shaida, ka faɗi gaskiya, ka yi da amana ga ma'abutanta. haƙoƙi da ke tsakanin jama'a, haƙoƙin iyaye akan ‘ya'yansu, na ‘ya'ya akan iyaye, mace kan mijinta miji akan mata, makwabci da makwabci, shugaba da mabiya, mabiya da shugabanninsu. Dukkan waɗannan yi musu mu'amalar da shari'a ta ce a yi toka da amana ga abu ma'abutanta. Don haka, ma'ana ce wacce take mai faɗi, kada a takaita ta kawai ga ajewa ajewa ajiya kiyayewa ajiya amma dai anan a wannan munasabar ce aka kawo ita ayat ta zamanto dalili amma kada mu kuntata mata ma'anar ma'anar mai fadi ce Allah ya ce inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha sai ce wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl inna Allaha ni'ma ya'idukum bih kaga nan ma sai aka sake adafi da wannan idan za ku hukunci a tsakanin mutane ku hukunci da adalci shi ma an gida amana zuwa ga ma'abutanta wa qaulihi ta'ala da fadin Allah madaukaki fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbah idan sashen ku suka aminta da sashe a hidimar kasuwa ko wajen bashi ko abin da ya kama da haka falyu'addi alladhi tumina amanatahu to wanda aka aminta nan lalle ya ida amanan nan tasa ga ma'abutanta wal yattaqillaha rabbahu kuma kiyaye dokar ubangijinsa kiyaye dokokin Allah ubangijinsa kaga wannan ayoyi duka suna umarni ne da ida amana ajiya tana daga cikin amana don haka a lokacin da aka baka ajiya sai aka zo bai datta to ida ta yadda take ba tare da kwange ko jinkiri ko abin da ya kama da haka ba kuma kamar yadda yake wajibi wanda aka bashi ajiya in an zo bidatta ya bayar to haka nan bai zama kuma wajibi a wajensa ya ci gaba da ajiye ta ba in har ya ga yana so ya maida ta ba haramta masa a lokacin da shi ya ga ya gaji da ajiyar wannan amanar da aka bashi ya maida ta ga mabutanta ba ko da ba su bida ba sai ya ga wasu matsaloli su shi- sun shigo masa ko ya gaji da ajiyewa ko kuma yana fargaban kada wani abu ya fada kansa na wani barazana to ya halatta a gare shi zai iya zuwa wajen masu amanan nan ya ce to abin nan naku gashi na ajiye muku da yanzu zuwa yanzu amma ina so ku amshi kayan ku gata to su kuma an kallafa musu amshi kayansu ba za su ce a'a sai lokacin da muka bukata ba mun gane ko domin ai in an bawa mutum ajiya ba wajibi bane ya karɓe ta amma dai an kwadaitar da shi ya karɓe ta saboda babin me at-ta'awun at-ta'awun at-ta'awun eh Allah ya samu dace to ya lamarin ita ajiya in an baka ajiya kuma sai ta lalace an baka ajiya sai gobara ta zo sai ta kona kaya ko kuma aka sace ko kuma abin ya lalace ko in dabba ce ta mutu ko kuma kayan ya yi tsatsa ko bera ya shiga cikin electronics ne da ya tsintsinka da makamantar irin wannan abu da ya lalace ko ya salwanta ya yi matsayin lamarin yake ba manuha lamuninta wa'adda lamuni na biya biya za a yi lalle sai an biya yana kan wanda aka bashi ajiya in ya salwanta dole ya biya ko ku baya kansa malai ce wala zamana alal muda'i illa bit tafrid babu biya akan wanda aka bashi ajiya sai dai in sakaci yayi in an samu sakaci ko kuma aka samu at-ta'addi to wannan ya lazamce shi dole sai ya biya sakaci ko ta'addanci ai mun ji bayani a kayan abin da ake nufi da sakaci ko at-tafrid mutum ya sakaci yayi galala da abu ai mun ji tun a lokacin da muka yi bayani akan mubaraba eh at-tafrid ko kuma at-ta'addi wato mutum ya sakaci da kayan an ba shi kayan ajiya amma sai ajiye shi galala kuma ya san akwai fitinannu suna ɗan kyakkyawayawa tsakani a jiya aka ba shi kuma sai ya yi galala da abin bai kiyaye shi yadda ya kamata ba sai aka zo aka sace to kaga wannan saboda sakacinsa sai ya biya bai adana shi yadda ya kamata ya adana ba to sai ya biya ya bar shi galala haka cikin barazana abu mai sauƙi za a iya zuwa ɗauka bai masa kiyaye wadda ta dace ya kiyaye shi ba wannan kuma yana tafiya zuwa ga urfi ko yanayin zamantakewar mutane wani waje in ka aje kaya ma kawai a cikin gida to su an kiyaye dan ba mai shiga gidanka haka ne ko wasu wani ba zai shiga gidanka ba wasu a wasu wajajen wani da garaje ba zai shiga gidan wani ba ko kuma yanzu idan ka aje kaya kawai idan ka aje shi a tsakar gida to bai adanu ba akwai kayan da in ka aje shi a nan bai adanu ba eh ko itace ne ka aje kawai a tsakar gida babu amana cewon yana nan za a iya zuwa tsakura haka ne ko to don haka kaga in an baka ajiyar kaya yadda ka san za ka adana shi cewa eh kai kayi iya naka saura kuma tsarewa Allah ne mai tsarewa amma kai kayi iya naka ko da mallakar ka ce kuma an san irin wannan in kayi lallai kayi shikenan insha Allah idan har ya zamanto ya salwanta tana to babu biya akan mutum an amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi qala daga amr ibn shu'aib daga babansa da kakan yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man udi'a wadi'atan fala dhamana alaihi duk wanda aka bashi wata ajiya to babu biya a kansa wato ma dama dai ba a samu irin wannan sakaci ko ta'addanci tare da shi akan kayan ba wa anhu har ilo an samu daga gare shi cikin ruwayar dar qudni anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal ta hannun amr ibn shu'aib din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la damana ala mu'tamanin ai babu biya akan wanda yake amintacce zaka ba mutum ajiya ne idan baka aminta da shi ba na'am duk wanda kake masa ajiya a matsayin me yake amintacce ne ka aminta da shi eh za ka yi wa kura ajiyar abinan nama ne? ba a ba wa kura fiɗa a yi ka ba wa kura fiɗa ake maka san abin da kai don haka duk wanda ka je ka ba shi ajiya to ai ka aminta da shi ne wanda baka aminta da shi ba za maka yadda ga kayanka ba ballanta na ka ba shi ajiya to ashe duk wanda ka aminta da shi kuma sai al'amari ya akasa aka samu salwantan kaya ko lalacewarsa, ma dama ba tafridi aka samu sakaci ta janibinsa wanda ya tabbata ba, to don haka babu biya a kansa, domin shi mu'tamanun ne. Wa an Anas bin Malikin haka ne ya zo daga Anas ɗan Malik, anna Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, dammanahu wadi'atan surqat min bayni malihi. Anas ya ce, Umar ɗan Khattab Allah ya ƙara masa yarda, ban manahu wadi'a, ya biya Anas ɗan Malik wata ajiya da Anas ya bashi, surikat min baini malihi da aka sace ta a tsakanin dukiyar Umar. Anas ya bashi ajiya, Umar sai hada da waɗansu kayayyakinsa, sai aka sace na Anas ɗin, sai Umar ibn Khattab sai biya Anas. قال البيهقي وانا حديثي بيهقي ne ruwaito shi kuma sai ambata akibal hadith a karkashin hadithin sai ya kawo ma'ana sai ya ce yuhtamal zai iya daukan ma'anar annahu kana farwata fiha cewa Umar din ya ga cewa shi yayi sakaci ne a kayan tsarewa wannan abun shi suka aka dauke fa dammanaha iyahu bit tafrid da haka sai biya Anas saboda sakacin da yake ga yayi kaga nan bai haƙi da ya rawaito hadisin yayi fashin bakin cewa asali shine mai wancan hadisi wanda yake na baya wanda shi din ma bai haƙin ya rawaito shi ma wancan hadisi na baya wato shine asali la damana ala mu'tamani wanda yake amintacce ne aka bashi ajiya kuma sai aka sace kaya ko kaya ya salwanta ba tare da sakacinsa ba ya yi iya bakin kokarinsa ba za a ce ya ba sai ka ɗauka kaddara ce kawai ta faru ko a wajenka ne za a iya sacewa kai ma iya abin da za ka yi kenan sai ka ɗauka Allah ne ya jarraba amma ba daidai ba ne ka aminta da mutum ka ba shi ajiya kuma ka san amintacce ne kuma tabbas ba sakaci ya yi ba kuma abin sai ya salwanta kuma ka zo ka ce a biya ka to anan baka yi daidai ba eh ya saba ma koyarwar shari'a Allah ya datar da mu ga wani fasali shi ma da yake tafe wannan shi ma wannan fasali ya yi kama da waɗanda suka gabace shi bana shi ma yana da alaka da me yana da alaka da bashi duk da cewa shi ba bashi bane shi ma ai asalin bashi kaga yadda al'amuran yake tafe kasuwanci shi wannan dama tabaduli aka yi ko? Ko ijara ko abin nan kasuwanci ba mu zaraba ba, ai wancan nau'in kasuwa ne. Ko ijara ko kasa abin da zan faɗa ne. Ko ijara ko kasuwanci du tabaduli ne. Idan ijara ne aka ɗauki mutum haya, ya ɗaushe aikin kwadago, ai wata manfa'a ya bayar ko? yanzu sai aka bashi kuɗi a muƙabilin haka in kasuwanci ne wannan ya sai da kaza wannan ya sayi kaza ai su ma tabaduli ne musanya ne ko kowa yana da muƙabili na abin da ya bayar haka ne ko to amma waɗancan ababe da aka ambata za ku ga intiƙali ne na dukiyar wani zuwa wani ba tare da kuma iwat ba shi ya saka shi ba kasuwa ba ne shi saka dole sai ya dawo kaga da ake magana akan qarab bashi kudin wannan ya tafi wajen wani ba muqabili to shi saka sai ya dawo inda ba ya fi waye ba nan kuma ya shiga babin me tabarru'i don haka sai ya dawo kudin wani ne ya tafi wajen wani ko kayan wani ya tafi wajen to wani sai ya dawo sai aka yi maganan hawala bashi ne da ake bin wani shi ma kuma yana bin bashi to wansu kawai sai ya ɗauke daga nan wajen kawai ya extendin nasa zuwa can yan shi ya fita kaga shi bashi da wani abu in an yi maganan alwadi'a kayan wani ne ya tafi zuwa wajen wani da wani manufa a ajiye masa to lokacin da aka zo bukata kuma sai ya maido to haka shi ma wannan al'ariya bahaushe sai ce aro daga asali larabci ne al'ariya aro na? yi cikin sauki aka ce ariya shi kuma ya ce aro ta'arifuha abinda ake nufi da ita arrafa al-fuqaha bi annaha ibahatul maliki manafi'a mulkihi li ghayrihi bil iwab malaman addini sai suka fassara shi da ake nufi da ariya wato ibahatul maliki wanda yake da mallakar abu sai ya halatta manafi'a mulkihi li ghayrihi amfanin abin da ya mallakan nan ga waninsa, bila'iwadin kuma ba sai ya ba shi wani mukabili ba, babu wani abin da za a biya, don ba haya ba ne. Mun gane ko? Haya ai shi wannan ababin mai kira kenan, shi wannan ababin mai yake? Ababin ciniki yake, Hassan, ababin ciniki yake, saboda shi ya samu wata manfa'a mukabilin kuɗin da ya bayar. Shi ya samu kuɗi makabilin amfana da aka yi da kayansa da ya bayar haya a babin ciniki yake amma shi wannan ariya shi an yi amfani ne da mallakar wani bisa yaddarsa da amincewansa ba tare da kuma wani lada da za a bashi ba wani ju'udi ba wani iwab ba wani abin da aka biya shi kaga wannan babin me babin alfarma yake ko ta'rifuha mun karanta wannan hukumuha menene hukuncinta wa hiya mustahabbatun ita ma abace wadda shari'a take so eh liqauli ta'ala saboda Allah madaukaki ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa kaga dai ayan nan tana shiga waje da yawa ta'awun at-ta'awun at-ta'awun taimakekkeniya taimakekkeniya ya fada bangarori na rayuwar al'umma da yawa to don haka wannan ajanibin wato atta'awun ne taimakekeniya kuma taimakekeniya ana yin sa ne alal birru wa taqwa bisa bin Allah madaukaki da kyautatawa da kuma kiyaye dokarsa wal qawli sallallahu alaihi wasallama kuma saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi Allah yana taimakawa bawa matukar bawa yana taimaka ma dan uwansa wani yana da bukatar amfani da wani abu kuma ba shi da shi ya so wajen kai yana so ka ba shi aro ya je ya bin idan dai ce ta toshe yake so ka ba shi aron tebul sai je shi ya bude rariya bokiti yake so ka ba shi aro da guga ko jakinka yake so ka ba shi aro zai je shi ya ɗebo kaya ya kawo ko mashin ko abin da ya kama da haka shi ne ariya a ba da aro na wani abu sai je amfani da shi yanzu mallakar ka ce ka amince masa ya amfana da shi kuma ba tare da wani kuɗi da zai biya ka ko wata fa'ida wadda za ka samu a wajensa ba to shi ma ya shiga cikin babin atta'awun wa zama Allah subhana kuma Allah maɗaukaki ya zargi waɗansu mutane su wane ne allazina hum an salatihim sahun الذين هم يراؤون ويمنعون الماء waɗanda kullum suke rabkana a cikin sallarsu in za su yi sallah cikin rabkanuwa suke sun rabkana sun shagalta ba sa kiyaye ta akan lokaci kuma in sun zo za su yi ba sa tsare ta da khushu'i da abin da ake so a yi na tadarru'i to kaga wannan su ne allazina hum an salatihim sahun da Allah ya ce fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun kuma sai ce allazina hum yura'un sune waɗanda suke yin riya riya shirka ce al'askar ma'ana za su yi aikin alheri amma suna nunawa ne don mutane su gani to wannan mutum in yi haka bashi lada sam a ciki duk lokacin da shaidan ya bujiro maka akan aikinka da mutane su samu ganinsa yi kokari ka kakkaɓe shaidan ɗin tsarkake zuciyarka ga Allah subhanahu wata'ala domin Allah baya karɓa sai aiki mai tsarki alalillahi dinul khalis wa ma umiru illa li'abudullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa to don haka sune allazina hum yura'un duk siffar su ce da Allah ya zarge su na farko suna rafkanuwa wato ba sa mai da hankali rafkanannu ne ga barin sallolinsu sannan kuma suna yin riya a cikin ayyukansu sannan abu na uku wa yamna'un al-ma'un suna hana al-ma'un menene al-ma'un kayan da za a zo a karba na aro wanda za a yi aiki da shi mutum sai hana ya ce ba zai bayar da ya kememe eh ba shi baya alfarma an abdullahi wannan fassara ce da abdullahi ibn mas'udin yayi kamar yadda abu dawud ya rawaito wa huwa asarun hasan qala dan mas'ud yake cewa kunna na'uddu al-ma'una ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ariyatan mun kasance al-ma'un dinnan da aka faɗa cikin alqur'ani an zargi waɗanda suke hana ma'un abdullahi dan mas'ud ya ce mun kasance muna kidayawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ariyatan a matsayin aro aran wani abu da za a zo a karba don a yi amfani da shi addalwa guga wani ya zo wajen ka ce ka bashi aran guga sai hana walƙidra ko kuma talle tukunya mutum ya zo shi ya ce zai karɓa aran tukunya sai hana shi zai je dan dafa abinci ya maido tukunyar to irin wannan kananan kayayyaki wanda ake neman aransu don a amfana na yau da kullum sai mutum ya keme mai hana to su ne wanda Allah ya zargi a kansu wa yamna'un al-ma'un kaga kenan ashe aro da zaka ba wa mutum na wani abu ya amfana da shi wannan shari'a ta yi umarni da shi shari'a tana son haka hasali wanda suke hana irin wannan to su waɗanda aka yi zargi ne a kayansu to wujub raddiha wajibcin maidata wannan kuma akwai wasu abubuwan za a dinga kula da shi a cikin shari'a shari'a ba ta son a sami cutarwa ta kowane ɓangare yanzu idan an ce an yi zargi ga wanda suke hana ba da aro mutum kuma an san shi mai sakaci ne in yi a kayan mutane yana ɓata an san shi da wannan ya zama dole sai an ba shi aro mutum ne mai sakaci ke shi ba za a ba shi ba har sai lokacin da ya zamanto mai kiyayewa in an hana shi a nan ba ya laifi ba saboda an san shi ya ɗabi'antu da haka ko kuma in ya karɓi aran kayan mutane zai lalata shi ko kuma in ya karɓi aran kayan mutane zai ki maidawa akwai wanda suke ɗabi'a in sun karɓi aran kaya ba sa mayarwa inda za a kyale su sai su mursisi sai ta zama a wajensu watakila su mallake to kaga in har an san irin wannan shine ɗabi'ar mutum yayi yayi yayi kun bai gyara ba to dan an je dan ya je neman aro sai aka hana shi na irin wannan kayayyaki aka hana shi to ba laifi ba kare koma gefe kuma yana cewa yamna'una al-ma'un allazina hum yara'un wa yamna'una al-ma'un ya kawo mutane kofar jahannama kasan nan da nan sai mutum ya ce zai ingiza jama'a in an saba ma abin da yake so to wannan ba daidai bane saboda shi din da ya so mai abin da ba daidai ba shi yasa nan malam ya biye da wujub raddiha kuma abin da zamu iya fahimta bai tsaya akan irin waɗannan abubuwa kawai ba ya tafi hasuwa ga tufafi waɗansu hadisai guda biyu waɗanda suka zo su ma kayan wannan babi duk da cewa shi malam bai kawo su a cikin littafi ba akwai hadithin ummul mu'minin Aisha wanda Imam Muhammad ibn Hanbal da Imam Bukhari ya kawo ummul mu'minin Aisha take ambatawa cewa wato annaha qalat tana ba da labarin wa alaiha dir'un dir'u qatrin samana khamsata darahima tana da wata doguwar riga dir'u in an ce dira asali zulumbuwar riga ce ta mata amma ana ambaton sulke da dir'u saboda shi ma wato riga ce da ake sanyawa to sai ake kiransa addira eh sulke kenan wanda ake sanyawa a jika to tace tana da riga har ma tace dirku qatarai daga kasan qatar aka yi ta na auduga ne qatar din da ka sani can wajen bahrain bata wuce dirhami biyar ba dirhami biyar kudi ne mai yawa kudi ne kadan dirhami biyar ko dinar ɗaya ne tak da dirhami ɗaya saboda dinar abin nan dirhami huɗa shi ne dinar ɗaya dinar ɗaya ne da dirhami ɗaya ta ce tana da shi wannan riga kana li min hunna dir'un ala ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam zamanin annabi ta ce fama kanat imra'atun tuqayyanu bil madina illa arsalat ilayya tasta'iruhu Allah wata mata a madina sau da yawa mata a madina in suna so su yi kwalliya eh shine tuqayyin na wato lokacin ta ta tazayyanna kenan in tana so ta kwalliya a wata ruwaya kuma an ambaci cewa idan za ta yi angwanci za ta tada wajen mijinta sai ta aiko wajen ummul mu'minin ta bata aran wannan rigar wai wannan asali ta faɗe shi ne domin ta nuna irin yanayin da suke ciki na rashi farko-farkon hijira da aka dawo rigar da bata wuce dirhami biyar ba amma aranta ake yi mace ta aranta in tana so ta kwalliya mijinta ita bata da irin wannan rigar ta kwalliya shahidin da shine illa arsalat ilayya tasta'iruhu ta ta yi aran wannan rigar kaga she kenan sun saba suna yin aran irin wannan kananan kayayyaki a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har shi annabi da kansa yakan yi aro misali ya inganta cikin wani hadisi na bukhari da muslim kuma bukhari ya kawo shi ma cikin adabul mufrad hadisin anas dan malik da yake cewa kana faza'un bil madina wata ran aka san wani furgici a madina tsawa abin nan aka ji razani da daddare ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito fasta'ara annabi sallallahu alaihi wasallam farasan li abi talha sai annabi ya je aran dokin abu talha tal ansari ko sirdi annabi bai samu dokin ba dokin ana kiransa mandub kuma doki ne wanda yake an san shi da ɗabi'ar ƙin yin gudu doki ne wanda idan ana tafiya da shi kawai sai dinga nokewa yana tarjewa an san shi da gardama annabi sallallahu alaihi wasallam yana fitowa da daddan nan wanda yake kusa da shi abu talha tal ansari annabi sallallahu alaihi wasallam sai karɓa ran dokin da ya karɓa ran dokin farakibahu falamma raja'a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo sai annabi ya ce ma ra'aina min shay ai ba mu ga kome ba sai ce wa in wajadnahu la bahra wa in wajadna ai ma wajadna in dinnan nafiya ce lamun dinnan kuma tana zuwa matsayin illa ne ai ma wajadnahu illa bahran me yake nufi bahran ai wasi'ar jarhi kuma yanzu annabi yana karɓar ran sai ya saki ma'ana dokin sai ya zama to mai gudu kaga da shahidin a ciki da na isa ni ka sake kawowa shi wannan hadisi an ce fasta'ara annabi sallallahu alaihi wasallam farasan li abi talha annabi sai karba aran dokin abu talha ashe ɗabi'arsu ne suna karɓan har aran abin hawa bai tsaya kawai sai a waɗancan wanda abdullahi dan mas'ud ya fassara a matsayin alma'un addalwa wal qidra ba bai tsaya a kayan aran riga wanda ummul mu'minin aisha ta ambata ba hatta abin hawa shi ma yana daga cikin abin da shari'a ta ambata akan iya yin aronsa da abin da ya kamata haka To lokacin da mutum ya karɓi aron kaya, in ya kammala amfani da shi, ko kuma a lokacin da aka bukata wajibi ne maida. Ƙala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce, Inna Allah ya murkun an tu'addul amanati ila ahli. Adama na ce wannan aya tana da faɗin ma'ana. Don haka idan mutum ya karɓi aron kaya, yanzu amana ce a wajensa. Amana ce ta sa aka bashi. Don haka daga ya kammala amfani sai maida shi zuwa ga ma'abutanta to ya ida amana ya maida ta zuwa ga ba abotanta kada mutum ya karɓi aran kayan mutane kuma ya zauna shi kenan shi ya samu abin amfani yana kammala amfani sai sake ajewa eh magirbi ne dama ya dan sassara wajen ya bubbuɗe rariyan ta buɗe ruwa ya fita kuma sai samu wani waje sai ya adana ya magirbin in wani abu ya sake tasowa nan ma kuma ya je ya ɗauko fuffuf shi kan ya samu kaya to bai yi daidai ba bai yi daidai ba shi ma wancan ne yana so amma ya bayar sau da yawa sai ka ga in an yi aron kaya sai mai shi in ya tashi amfani ya babu sai ya je kuma yana cigiya sau da yawa kayan da ake ba da aransu akasari a ɗabi'a za a ga ɓata suke akasarin kayan irin wannan ƙananan kaya da ake ba da abu ɓata suke saboda idan ana ya je hannun wanda ya daure ya ji tsoron Allah ya maido wani kuma an tuna inda aka karɓa aran aka bi sawu to tun ana bin sawu wata ran idan aka manta aka ɗau lokaci shi kenan sai ta salwanta to kaga wannan ba a kiyaye amana ba Allah ya ce inna Allah ya amurkum an tu'addul amanati ila ahliha to in an baka aran kaya kuma sai ya lalace ko kuma ya bata fa yaya batun yake za a biya ko ba za a biya ba ka'idar dai guda ɗaya ce yawanci ita ake ta jujjuyawa ake ta jujjuyawa domin da ka bashi shi ma mu'tamanun ne shi yasa malam yace wal musta'iru mu'taman wanda aka ba shi aro ya ari kaya, to amintacce ne, don amincewa ne sa aka ba shi aran. Labar mana alaihi, don haka babu biya a kansa, illa bit tafarriƙi sai dai ya yi sakaci. Sakaci ne sa. Lokacin da ya zo shekar aran tebur, juji ne a ƙofar gidansa da manjagara, ya canja manjagara ya gyaggyara da tebur ya ƙona tas, kuma sai ya bashi a wajen, ya manta shi a wajen ya tafi. ko bai kiyaye ba ko ya bar yara a wajen suna abin nan su kuma yara sun gama wasan suka tafi daga baya ka zo aka nemi manjagara aka nemi magirbi aka rasa abin nan tebur aka rasa ina yake yara na bari a can wajen ko ina tebur na yake a'a mu ai mun tafi wajen bol ne kuma mun ga an gama aikin a to nan sai ya biya fa dan yayi sakaci abin da ya kamata yana kammala aiki sai ya dauki manjagara da tebur sai ya maida shi inda ya karbo tunda ya gama gyara jujensa ko ya yi tanadin taki kuma ya bashi a wajen da yara yara su tafi wajen wasansu wanda ya zo shi ya ɗauke ‘yan bola jari ka san bola jari daga sun ga abu sai su ɗauka ko bola jari ne ni ko bola sata ne ma yaran yanzu ke ba ku sani ba duk wayaran in aka saka a gida sun zare in dai ba a zaune ake ba kai ko ana zaune ba Allah ya sauwaka to don haka wani musta'irun mu'tamanun la damana alaihi illa bit tafarri sai dai in sakaci ne aw an yashtarida alaihi al mu'iru ad daman ko kuma idan wanda ya bashi aran ya sharɗanta masa biya lokacin da zai bashi ya ce mm kaga wannan kayan nawa bane kaza gaskiya a kula min da shi gaskiya idan ya bata to zaka kawo min zaka kawo min ya ce na yadda ba zai bata ba a'a ni da in ya bata za ka kawo ka amince na yadda to in ya bata zai biya mun gane ko in an sa dan an sa sharadi almuslimuna ala shurutihim wa lam yuharrimu halalan aw yuhallilu haraman to wannan batu aka ce wal musta'iru mu'tamanun ko لا ضمان عليه إلا بالتفريط إلا بالتفريط أو التعدي bai kawo ta'addin a nan ba ni ne in kara saboda wasu malaman sun ambaci haka sai dai kuma idan misali a ce ta'addanci yayi game da abu kamar mai ta'addanci magirbi ne sai je fara fasa dutsi da shi magirbi zai fasa dutsi ga dutse da amma yana ta dukansa kaf kaf wai zai doke katanga ne da aka yi ta da magirbi kuma ta dutse magirbi sai kare ko ruwan ya fashe ko kotar ta kare to za yi ta'addanci yayi ko an saba ga ana fasa dutse da magirbi ba a fasa dutse da magirbi to anan idan me shi ya ce sai ya biya to zai biya kaga ya ta'addanci kenan wannan ita ce fatawar abu hanifa fatawar da yawa daga cikin malamai shekul islam ibn taimiyya da almajirinsa ibn al-qayyim al-jawziya kai har a cikin mu'asarai a sheikh abdurrahman as-sa'di su maduwa kan wannan fatawa suke kamar yadda almajirin sa al-bassam ya ambata a cikin tawdih al-ahkam duwa kan wannan fatawa suke babu biya sai dai in sakaci akai ko kuma an yi ta'addanci amma in ba haka ba ba ta wannan layin ne abin ya zan ya salwanta ba to babu biya akan wanda aka bashi aro a fatawar da suka bayar nan ma da ya ce au an yashtar da alaihil mu'iru ad-daman ko kuma idan wanda ya ba da aran ya sharɗanta masa zai biya shine bayanin da muka yi ko wannan kuma fatawan wasu daga cikin almajiran imamu ahmad ibn hanbal ashabu ahmad da dama sun ba da wannan fatawa to akwai waɗansu kuma mazhabin guda biyu bayan wannan ɗin na ukunsu shi ne aka ce la tudmanu kasa'irul amanat kawai samsam ta kowace hanya ne ma ba za a biya ta ba kamar yadda sauran amana take to haka al'amarin yake ba za a biya ba wannan shine abin da ya fi shahara a mazhabi Imam Malik ibn Anas fatawa ta hudu shine waɗanda suka ce yadmanuha ala kulli hal a kowane irin yanayi ne ko tafridi ko ta'addi ko ma ba wani abu ba in dai aka bada aro shi mai kaya shi kuma yace sai an biya shi to lalle za a biya wannan ita ce fatawar da Imam Shafi'i ya tafi akan ta abin da malamai suka faranta hawa ita ce fatawa guda biyun da suka zo a wannan littafi na kawo mana wannan ne saboda halka ce ilmiya mu san cewa akwai waɗannan matafiya a ciki kuma kowanne akwai dalilin su ko da ba mu kawo dalilan ba wannan dalili dai da ya goyi bayan wannan fatawa guda biyu da aka bayar wato a fatawar abu hanifa da su shekul islam ibn taimiyya a baya da kuma wani ɓangare daga cikin mazhabin imamu ahmad ibn hanbal madogara su shine hadithin da ya zo daga safwan ibn ya'ala an abihi daga babansa ya'ala ibn umayya kenan kala yace kala li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mini idza atatka rusuli fa'atihim 30 dir'a idan manzanni na suka zo maka in yan aike na suka zo maka to ka ba su dir abin nan ka ba su sulke dir'a akan ce dirur ka ba su sulke guda 30 wa 30 ba'ira ka ba su raƙuma guda 30 ƙala shi ya'ala ibn umayya ya ce sai na ce ya rasulallah ya manzon Allah a ariyatun madmunatun au ariyatun mu'addat aro ne wanda in ya salwanta za a biya ko ku aro ne wanda za a maida man ita kawai mana in ta salwanta ba biya ƙada sai ce bal mu'addatun aro ne wanda za a kiyaye maka ita a maida maka yarda yanzu abin da wannan hadisin yake nunawa menene kenan ashe ita ariya ta kasu kashi nawa kashi biyu akwai wacce da wacce akwai madmuna akwai mu'addat kaga kenan wannan ya fada kan sharadi wannan hadisi kuma ingantaccen hadisi na Abu Dawud da ya rawaito. To akwai wani hadisi har ila. Shi ma da aka rawaito daga dan uwan shi Ala ibn Umayya daga Safwan kenan ibn Umayya shine ya rawaito hadisin. Kuma wannan waqi'a ta faru ne lokacin bai musulunta ba. Abu Dawud ya rawaito hadisin Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito. Duk da hadisin akwai maganganu da wasu malamai suka yi a kayansa, isnadinsa, ala ayi halin waɗansu malamai sun inganta shi kamar imamu hakim ya ce hadisi ne wanda yake ingantacce shek nasar dan albani ya inganta cikin silsilatu sahiha safwan ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai tafi yakin hunaini bayan an yi fatahu makka shi lokacin safwan bai musulunta ba tukunna yana da sulke da yawa saboda gidansu gidan umayyatu bin khalaf suna da dukiya kuma suna jawra na sulke shi yasa aka je wajen dan uwansa ya'la ibnu umayya shi ma ka karbi sulke to shi ma yana da su yana sulke masu yawa da kayan yaki da makamai da sauransu to don haka da aka je wajensa sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ina so ka bani sulke guda talatin shi ma ya ce sai shi safwan ibn umayya ya ce a gasfan ya muhammad kwace ne kuma za ka mai ya muhammad ƙala sai annabi ya ce bal aryatun magmuna ya ce a'a aro ne wanda za a lamunce maka shi mana in ya bata ko ya wani abu za a biya ka kaga kenan ashe bangare guda biyu duka da annabi ya karba aro na sulke can yace ariyatul muaddat nan kuma yace ariyatul magmuna wala anna wancan saboda shi musulmi ne wala anna wannan saboda shi kafiri ne ala ayi halin ashe kowanne ya halatta har ma lokacin da aka dawo daga yakin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo musafwan sulkensa duka kuma da aka kirga su sai aka ga annabi sai ya duba sai ya ga a cikin sulkin akwai waɗansu wanda suka samu lalacewa saboda ai yaƙi ne akwai makaman da yin an buga duk ƙarfin sulke sai ya abin nan sai ya sai ya ji wani ma ratsa sulken ake yi to waɗan sulken sun lalace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce musafwan to ga waɗansu nan sun lalace amma yanzu abin da za a yi a ƙidaya waɗanda suka lalace da ƙimarsu na biyaka. To wannan abin da ya faɗa abin sai ƙara ba masu safuwan sha'awa. Lokacin ba yanzu duk ko ina rusuna wa annabi ya ci makka da yaƙi kuma ya fita na ɗaya bai kashe su ba, bai ɗaure su a matsayin bayi ba, bai musu kuma bai ya basu ya ce in habu fa an tumu tulaka yanzu duk kun zamanto yantattu ba wanda zai taɓa ku. kuma ya arkaya ya tafi wani can ma an karya su shi kenan jazira duk ta rasuna yana da dama tun da yaƙi aka dawo ce kai sabuwan kayanka ya zama ganima amma ya ce ado ne kuma aron ma da aka waɗansu suka so ma lalacewa waɗansu sun lalace sai ce za a biya ka ya ce yanzu a yi kima a biya ka safuwan sai ce anal yau mafil islami arzabu sai ma kira ce ya ce ya rasulallah anal yau mafil islami arzabu ya ce ya manzon Allah lalle yau kan naji ana kwaɗayin musulunci kuma sai musulunta kuma tun kafin wannan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa an bashi raƙumi 300 yace a bashi na ɗaya saboda ya yarda ya bada sulke na biyu kuma ana so a jawo zuciyarsa zuwa ga musulunci da aka dawo a yakin kafin ma hakan ta faru sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bashi raƙumi 100 aka bashi raƙumi 100 da annabi ya ga farin cikin da ya sai ce ku kara matsari da a kara masa ɗari ya ga yadda gaba ɗaya abin nan ya gigice saboda abin da ce ku kara masa wata ɗarin ba shi kenan ba Na haka ana ana jan hankalin mutane akan hidimar addini da kyautatawa da dukiya haka annabi ya yi shi saka ma har a cikin zakka aka ce a bawa almu'allafati qulubu ba musulmi bane kaga shi ba musulmi bane amma aka ce a cikin zakka ma ta wajibi a basu dan a jawo hankalin su sun karkato zuwa ga musulunci suna kwadayin sa kyautata musu almadmuna wato qala al-amir as-sanani fi subul salam al-amir as-sanani cikin subul salam sharh bulugil maram yake cewa al madmuna abinda ake nufi da madmuna allati tudmanu in talifat bil qima wanda za a biya in hatta salwanta za a biya kimanta ita ce aryatun madmuna al muaddat kuma allati tajibu ta'diyatuha wadda bayan da ita yana wajabta ne ma'abaka iya ainiha idan asalin nata yana nan asalin ta yana nan to wajibi ne a maida ta fa in talifat amma in asalin nata ta zanta ta salwanta babu ita lam tudman bil qima ba za a biya ta wai a ce ai kimar ta biya ba babu biya amma in ita tana nan ko da lalatacciya ce ta lalace to ita dai za a mayar amma in ta zanta salwanta ne gaba ɗaya ma babu ita to ba za a biya ba wannan ita ce mu'addat kaga ashe duka bangare guda biyu ariya tana zamantowa mu'adda tana zamantowa madmuna mazmuna in har an yi sharaɗin haka kamar yadda aka annabi ya sharɗanta mashi safwan ibn umayya ko kuma ya kasance idan an yi tafriti ko an yi ta'addi a cikin lamarinta kamar yadda wasu fatawar malama ta rinjayar kuma hakan shine saboda ana ba a barin wanda yake yayi tafriti ko kuma ya ta'addi wanda yana kasancewa kaman wato horo ne ma a gare shi ya biya ƙala sai kuma ya ce shi san'ani wal hadithi dalilun liman zahaba ila annaha la tudmanu al-ariyatu illa bit tadmin wannan hadisi na ya'la ibn umayya yana zamantowa dalili ne ga malaman da suka tafi cewa shi aro ba a biyan sa illa bit tadmin sai dai an yi sharadin cewa za a biya shi wa taqaddama annahu awdahu al-aqwal bayani kuma ya gabata wannan bayanin shine yafi zamantowa daidai shi saka mashi malamin ya dauko su yace la dhamana alaihi illa bit tafrid aw an yasharda alaihi al mu'ir ad-dhaman shine sai biye da wannan hadisi na ya'la ibn umayya mu ko muka saki kawo na safwan ibn umayya saboda kasancewar hadisin shi ma ingantacce ne insha Allah domin ya nuna janibin halaccin ita ma al-madmuna wallahu ta'ala a'lam abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ikon kiyayewa wanda muke kuskure Allah ya fi mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم